الحمد لله الحمد لله الذي أنعم بالأمن وجعله مقرونا بالإيمان يقول جل شأنه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في سركم وعلانيتكم ثم اعلموا عباد الله أن الفساد والإفساد في الأرض صفة أهل الكفر والنفاق ولا يفسد في الأرض إلا من امتلأ قلبه غلا وحقدا على أهلها وحسدا على ما حباهم الله من نعم عباد الله قبل أيام قليلة فوجعنا وفجعت بلاد الحرمين الشريفين بجريمة شنيعة واعتداء آثم وعملية تفجير فاشلة بمدينة بقيق وحجرة خريس بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية تلك الجريمة التي استهدفت الدماء والأموال وروعت الآمنين وأفرحت الأعداء الحاقدين إن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف المنشآت النفطية في تلك المحافظة المذكورة إنه هجوم عدواني استهدف تخريف المنشآت الاقتصادية المهمة لهو تحدي تحد جديد وتجاوز سافر للخطوط الحمراء وعمل منكر وجرم شنيع ينافي الدين ينافي الدين والشرع والقيم والأخلاق وإن هذه البلاد وبلاد المسلمين كافة عليها وعليهم جميعاً أن يقوموا يدا واحدا وصفا متحدا ضد تلك الأعمال الشنيعة التي تأتي من ورائها عقائد وهذا دأف الرافضة أينما كانوا وأيامهم مع المسلمين عبر التاريخ معروفة إنها أيام سوداء حالكة ومكرهم ضد أهل السنة لا ينساه أحد إنها تقصد إهلاك ما بقي من السنة وأصولها باستئصال شأفتها وترويع الآمنين في بلادها ولا يزال الناس يتساهلون بهم حتى يقعوا في ويلاتهم أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وأن يقي بلاد المسلمين من شر تلك الأيدي الفاشلة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه uwa musulmi mabiya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma masoya gare shi masu bautawa Allah subhanahu wa ta'ala bisa sunnar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam bayan godiya ga Allah da kuma salaci ga wannan babban manzo manzon tsira Muhammadu dan Abdullahi sallallahu Alaihi wasallam ina jan hankalinmu baki ɗaya, mu ji tsoron Allah, mu kiyaye dokokin Allah wannan dai shine zancen a kullum mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah ko wannan kalmomin za a gaya maka a duk mako ka koma gidanka da su ka ji tsoron Allah motsinka da tashinka kwanciyarka ka ji tsoron Allah ka duba abin da Allah yake so shine aikinka ka hango abin da Allah yake ƙi shine abin ƙinka abin da ya waje baka guje shi wannan shine ma'anar taƙawa to ya ku bayan Allah mu sani cewa lallai barna da kuma aikata barna a bayan ƙasa siffa ce sananniya ta waɗanda suke masu kafirci ko munafinci babu mutumin da yake barna a bayan ƙasa ya aikata mummunan laifi a bayan ƙasa ya kashe ran ɗan adam ya tada hankali ya hana zaman lafiya ya samar da rikici a bayan ƙasa da rashin nutsuwa mutane suna son su yi walwalarsu su je aikinsu ƙalau ya gagara kasuwarsu ta gagara wuraren ibada su gagara zuwa to babu mai aikata wannan sai mutumin da yake maƙiyi ne na ɗan adamtaka ita kanta baya san ɗan adam duk mutumin da yake aikinsa ya ƙulla tashin hankali ya ƙulla fitina ya tada ita to haƙiƙa maƙiyin jinsin ɗan adam ne baki ɗaya kamar yadda yake maƙiyi ne ga addinin musulunci maƙiyi ne kuma mai hassada ga abin da Allah ya ni'imta wa mutane shi na zaman lafiya da kwanciyar hankali babu abin da yake so illa ya ga tashin hankali a can tashi hankali a nan ya ku bayan Allah ‘yan kwanaki kaɗan ba su daɗe ba la'alla ma da yawa wasu daga cikinku ba su ji labari ba saboda waɗanda suka damu su ba da labari akan al'amura ba su damu da irin wannan zancen ba saboda waɗanda aka taɓa ba waɗanda suke da gata ba ne a duniya saboda kasancewarsu musulmi an samu wasu mutane da suka kai hari a rijiyoyin man fetur a ƙasar saudi arabia wanda ginshiƙi ne na tattalin arziki ɗan labarin haka kawai ya zo fit ya wuce a bakin mutane kuma wasu mutane waɗanda ba gwamnati ba ne su a wata ƙasa suka yi da'awar su ne suke aikata wannan abu wanda irin wannan kuma kowa ya sani hali ne na waɗanda su irin waɗannan mutane suke aiki a madadinsu wato ƙasar da take yada da karantar da tashin hankali a duniya ta kira 'ya'yan musulmi su bar abin da suka sani na addinin da suke kai su koma addinin da zai taimakawa ra'ayi da siyasar waccan ƙasa kuma su su jefa ƙasarsu cikin tashin hankali menene ya jawo wannan bayani da faɗakarwa kasancewar irin waɗannan abubuwa lokacin da suka fara zuwa malamai suna tsoratarwa tun daga nesa ana cewa ku kiyayi aƙidun nan aƙidun shi'a aƙidin zagi da la'ana da kafirta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aƙidin zanga zanga aƙidin rashin yadda da kowace irin gwamnati kamar wasa yana faruwa a nan da can sai gashi masu irin wannan abu a Yemen su ne suka ɗauki irin wannan aiki suka kai irin wannan hari kuma duniya tana kallo aka yi shiru da zancen Allah maɗaukaki ya sa su waɗancan mutane da aka kai mahari mutane ne masu hikimar ɗaukar mataki da yanzu duniya ta rikice ana ta hayaniya amma dalilin jan hankali da wannan magana shine wajibi ‘yan uwa musulmi mu sani cewa wannan ƙasa da aka mahari wato ƙasar maka babu ƙasa da ta rage da take wa musulunci aiki a duniya yanzu irin wannan ƙasa duk irin abin da kake gani ko kake ganin saɓani da shi ko kuma wata matsala da kake da ita asalin masu rura wutar irin wannan fitina ai abin da suke so shine ya zama cewa babu wannan ƙasar ba makan ba madina musamman su masu irin wannan aƙidu yana nan a rubuce a cikin littafansu sun faɗa duniya ta sani duk wanda ya karanta littafan shi'a ya san aƙidar su dangane da duk inda ake sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun faɗa a cikin littafansu cewa mahadinsu mahadi da suka yi imani da shi ba zai zo wannan duniya ba har sai an ga jini a ɗakin ka'aba sai an ga jini a ɗakin ka'aba kuma in ya zo zai rusa ɗakin ka'aba ya hana aiki da alƙur'ani tunda ba su yarda da ƙur'anin da ke hannun musulmi ba zai zo da wani ƙur'anin daban wai wanda su suka yarda cewa fatima radiyallahu ta'ala anha ita ce aliyu ya danka a hannunta aliyu radiyallahu anhu ya miƙa mata ƙur'anin asali na asali wanda ba a taɓa aiki da shi ba babu wanda ya taɓa karanta shi a duniya yana hannun aliyu ya ba fatima fatima ta ba 'ya'yanta a irin wannan tatsuniyar da su shi a suke kitsawa jikan na ƙarshe muhammad ibn al-hasan al-askari shine zai zo da wannan qur'anin sai a aje wannan qur'anin da kuke karantawa na alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa min al-jinnati wan nas ba za a yi aiki da shi ba kuma sannan daga cikin aikin da shi wannan mahadi na ƙarya na su shi'a da suke faɗi zai aikata zai je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai sa a tona masa abubakar da umar a fito da su wai za a same su ɗanyu ba abin da ya same su sai a kafa gwafa ari a tsire su a jiki a karanta musu duk zunubin duniya da aka taɓa yi tun daga zamanin annabi adam duk wanda ya taɓa kashe ɗan adam to laifin abubakar ne duk wanda ya taɓa zina laifin abubakar da umar ne haka za a yi ta lissafowa duk wani abu da aka taɓa yi na laifi to haka za a zo sai a karanta musu a ce wannan shine laifinku sai kuma mahadin ya tsire su ya sa a kashe su wannan mahadin shine wanda duk wani mai shi'a ya yarda da ita to ya jama'a me dalilin faɗakarwa akan irin waɗannan abubuwa ƙasashen duniya su daina ɗaukar wannan aƙidar abun wasa ana fita ana zanga-zanga ba mu yarda da kaza ba ba mu yarda da kaza ba ana ɗaukar kamar abun wasa ko kamar wata aƙida ce irin yadda ka san aƙidun da wasu sun karantu a kansu zauna lafiya ya jama'a a kiyaye wannan ba irin waccan bace abin da muke gani 'yan yaman ɗin nan suna yi masu aƙidar shi'a suke kaiwa hari ga ƙasar sunna dalilin yin haka yakin na aƙidar ne ba magana tattalin arziki ba ce wannan abin da ke cikin littafan shi ake so a tabbatar kuma duk ƙasar da ta yarda da wannan aƙidar ta tafi a cikinta a samu masu irin tsinewa abubakar da umar da usman da kafirta su su aisha radiyallahu ta'ala anha da hafsa radiyallahu anha duk a ce waɗannan kafirai ne a riƙa la'antar su al'umma suna ji to abin da zai kai mu kenan nan gaba da haka ya gwamnatoci wannan irin aƙidu lamarinsu ba abun wasa ba ne ba kira muke ai ta kashe-kashen mutane ba amma duk matakin da za a ɗauka a yaƙi wannan aƙidar daga ƙasanta a ce a yaɗa ilimi mutane su fahimci addinin manzon Allah sallallahu na gaske ai watsi da wannan aƙidun to wajibi ne akan al'umma ta haɗa kai a yi shi in ba haka ba kuwa kuna gani in suka samu ƙarfi ga ƙasar Iran tana taimaka musu to babu abin da ba za a yi ba a kowace ƙasa da waɗannan mutane suka yi yawa Allah subhanahu ta'ala muke roƙo ya tsare al'ummar mu daga tashin hankali ya tsare mana zaman lafiyar mu ya ku bayan Allah waɗannan irin ayyuka wajibi ne akan dukkan al'umma ta haɗa kai wajen cewa ta tabbatar da wato cewa an yaƙe su domin hikidi ne in an ce hikidi ana nufin mummunan kulli daga mummunan zuciya wadda asalinta ta halatta a zub da jinin mutumin da yake musulmi saboda kawai ya ɗauki wata aƙida ba wadda su suka ɗauka ba ya jama'a idan aka ce duk wani mai aƙida ya kashe wanda ya saba ma aƙidarsa to yaushe za a zauna lafiya ga munan fahimta daban-daban wannan fahimtarsa daban wannan makocin fahimtarsa daban in kwashe kashe za a yi saboda wannan bai yadda da wannan ba ai kaga babu ma wanda zai addinin nasa haka idan addinai wannan yace bai yadda da wannan ba wannan ba zai zauna da wannan lafiya ba a ƙasar da ta tara kuma addinai daban-daban a ƙasar da ta tara aƙidu daban-daban in kowa yace makaminsa shine kisa da sanya bama bamai da tada hankali to ashe kuwa babu wanda zai zauna lafiya ya jama'a rikice-rikice sukan zo amma sai a ba su fassara ta siyasa mutane kuma daga sun ji fassarar siyasa sai su ɗauka ai kenan ai lamarin siyasa ne zai zo ya wuce ba kowanne abu ba in abu ya shafi irin wannan to ba abin da ya, ya wajaba ne a ce su masu siyasa da mai fati kaza da mai fati kaza duk a haɗu a yaƙi wannan abin domin yana yaƙar asalin manufar kowace ƙasa ina ce kowace ƙasa ta yarda da shugabanci ta yarda da zaman lafiya to duk inda wannan aƙida ta kama ƙasa ba sa ganin alfarmar kowace ƙasa banda iran don haka ba za su bari a mulkin ba ba za su bari a zaben ba ba za su bari a kowane irin abu da ake so al'umma su zauna lafiya ba saboda ba shi ne abin da suka gini a kai ba na san masu harkar security duk sun san wannan to amma faɗakarwa ce domin aji a jiki ba magana ce ta cewa wannan harka ce ta siyasa wannan harka ce ta aƙida rabu da ita karka shiga a'a duk abin da ya haɗa kuma zai shafi fundamental abin da ya haɗa zamantakewar mutane da zaman su lafiya to ba abin da za a kalle shi kallo na reni ko kuma abin da za a bi shi a hankali ba ne bin a hankalin shine ai wata hikima da za a yi tsari amma in ba haka ba aka bar abu ya ta tafiya to za a zo a zub da hawayen da ba a san inda zai kare ba Allah madaukaki da yayi alƙawarin zai taimaki addinin sa ya faɗi inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad lalle za mu taimaki manzanninmu da waɗanda suka yi imani a wannan rayuwar ta duniya haka ya faɗa a wannan rayuwar ta duniya don haka mu riƙe addinin Allah addinin da za ka buɗe ƙur'anin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za ka buɗe ka gan shi a ciki addinin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi mai sallolin nan guda biyar da azumi da girmama iyaye da kyautata musu da son zaman lafiya da tausayi da taimakawa talaka wannan addinin da ya zo ta hanyar ma'aiki sallallahu wasallam shi kaɗai ne addinin da Allah zai karɓa ran kiyama in ka kama shi kuma Allah maɗaukaki zai taimake ka insha Allah muna roƙon Allah maɗauki ya taimake mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله كي كدي مكي روكو الله كهوري من زمن لافيا الله كهنا من يا دوار تاشن hankali da damuwa kowace iri duk wani dan adam ko me yake dauke da shi na aqida wanda yake son al'umma kada su zauna lafiya saboda ya rasa abin da yake so ya Allah muna roƙonka ya Allah ka hana shi natsuwa Allah ka sa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta samu natsuwan nan Allah ka hana shi kintsakin tsansa na kada a ga abu ya tafi daidai Allah ka sa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zauna lafiya ya Allah ka tsare ƙasar Saudi Arabia daga duk sharrin masu sharri ka tsare mana wannan ƙasa tamu daga duk wani sharri da wani zai kulla ya wargaza mana ita ya hana mata zaman lafiya Allah ka sanya masu hankali su riƙa ba da shawarar da ta dace ga shugabanni kuma Allah ka sanya shugabanni su tsaya kan abin da ya kamata shine daidai su aiwatar da shi Allah kuma ka kimsa musu basira Allah kada ka basu da dabararsu Allah kada ka sa su taɓe Allah ka kintsa su ka shirya su Allah ka haɗa kansu da su da masu ba su shawarwari Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa duk wata aƙida da za ta lalata mana zamantakewa ya Allah muna roƙonka kai mana maganin wannan aƙidu ka kore su daga zukatan mutane daga sha'awarsu Allah ka tabbatar da mu a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin